الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله من قول الله mun sake dawowa karatunmu na ilmu saraf da muke bibiyan wannan littafi almabadi sarafiya yau asabar ne sha hudu ga watan biyar alif dubu biyu da goma sha shida za mu daura daga inda muka tsaya za mu tashi addarsu sadis ne ko khamis khamis na'am mai littafi ya ce addarsu khamis darasi na biyar a cikin wannan littafi ya ce alfi'il mujarrad wal mazidu fi darasin da za mu karanta yau shi ne alfi'ilul mujarrad aiki tsaraitacce wal mazidu fihi da kuma aiki da aka yi mai ƙari a cikin gininsa kamar yadda ran litinin muke karatun nahu nahu shine abin da ake kira grammar grammar amma wannan saraf yana ɗaukan kaman ko dai a ce syntax ne ko morphology ne amma dai akwai wani nau'i na morphology ne saboda akwai derivation so kaga kuma yana daukan wannan sosai akwai tradition a cikin wannan nukta wato fi'ili wanda yake mujarradi abin da ake kira mujarradi tsaraitacce wanda ba kara wa komai ba ainihin yadda yake haka ma'ana bai da ƙarin komai shi ne mujarrad abinda ba kuma fi'ili kadai ba komin an ce abu mujarrad ne to shi tsiraitacce ne ba haɗa shi da komai ba ainihin ingalilinsa wato ba sa mai komai ba ko mutum ne aka tube mai kaya sai kana iya cewa jurrida an tsiraita shi an tsiraita shi ko mutum ne kana iya gaya mai haka jurrida ko wannan telefon din in yana cikin wani riga sai aka cire rigan ya ke kira rigan ne rigan waya din nan ya ke kira ha koba koba to in an cire shi sai ya zama mi sai ka ce jurridat as-sajla sai ka ce an tsare ta wannan waya da tana da riga yanzu an tsare ta to shine dai ainihin mujarrad din shine topic of discussion namu yau al-fi'l al-mujarrad wal mazid fi'li tsaraitacce wanda ba ƙara mai komai ba kuma mazid wanda aka ƙara wani abu al-amthila amthila misalai yace qaruba al-makan misalin farko kenan qaruba al-makan gurin ya kusata gurin ya kusata misali za ku tafi wani wuri kana tsammanin wurin yana da nisan gaske sanda kuka je ga ashe ba wani nisa ka cika karubar makan ashe wurin kusa ne wurin ya kusata bawon ne sa a ce wuri to abun lura dai karuba ne a karatun ba makan ba karuba shine fi'li ya sake cewa la'ibal waladu yaro yaron ya yi wasa saboda akwai ma'arifa dukansu yaron ya yi wasa khajila aljaban me khajila me aljaban ta ku nake me khajila me aljaban hmm? ya نعم ولا أندرو تو غاينا مكرنة أتكين تهنئة قد دفئت من خجلي كنيا خجل كنيا الجبان با رغو رغو متو شيني الجبان an gane aljabalu rago alhajalu kunya khajilal jabanu rago ya ji kunya ragon ya ji kunya a dama wani rago ba kullum yana cikin jin kunya ne duk rago kamar duniyan nan yana jin kunya kuwa don an fada shi da fada yanzu nan za a daga liƙa shi da ƙasa a kunya ya faru yaro da bai kai shi ba karamin alhaki saboda shi rago ne yana lakatar yake a sake kawai haka yanzu nan kana da dan kazar-kazar da ka dan haka ya ji shi a kasa kawai sai kunya to khajilal jaban kenan rago ya ji kunya kun ga yanzu mun fa ba wai karatunmu na baya can yanzu ba shi ake dubawa kuma wani karatu kake yi karatun mu a baya abinda wa'annan abubuwan muka muka koya a cikin su sai mu ce qaruba ay fa'ula ko la'iba fa'ila khajira fa'ila kun tuna to amma yau ana koya ma tsaraitaccen fi'ili ne wanda bai da ƙari komai shine qaruba la'iba khajila tsaraitattu ne ba su da ƙarin komai a tare da su to yau karatun da kai a baya an ce karuba me yake nufi fi'ili ne me fi'ili ne me sulasi to yau karatun mu a tsarin da ka samu ka samu abinda tura suke cewa exposure sai ka ce karuba fi'ilun sulasiyun mujarradun kuma ka ji ƙarin da ka samu ko فعل فعل ثلاثي مجرد دا كراتوك نا صرف علم صرف ان كاو ما كلمه قروب aka ce i bayani iya bayani kai inda zai tsaya kawai zaka ce fi'lun sulasi nan ce ka ka auna shi a wazani sai ka ce ha wani ai babin fa'ula ne a wazani shikenan ka iya wancan tun kwanan baya to yau kuma ka kara na uku qaruba fi'lun sulasiyun sai kace mujarradun ko sana'an ce ka auna shi kace babin fa'ula ne tunda qaruba ne an gane bayan qarubal makan gurin ya maso la'ibal walad yaron yayi wasa khajilal jabar ragun naka ya kunyata to mun gama da bangaren sulasi ne ne mujarrad to sai misali na biyu yace har jamal ra'il ibila har jamal har jamal ra'il ibila menene har jama menene ar-ra'i menene al-ibil har jama me har jama ya tara har jamal ra'il ibila makiyayi ya tara raƙuma guri ɗaya ila wancan yana kiwo ta can wancan yana ta can sai je ya kora wa'annan ya koma ya koro wa'annan sai zai tara su guri ɗaya shine har jamar ra'il kibila makiyayi ya tara raƙumma to har jama fili ne menene ruba'i amma kuma mujarrad fili ne ruba'i mujarrad to kaga da ba don ba karatun da muke yi ba kenan ba auzan bane muke karanta ba mu je auzan gaba za mu je mu auzan din amma in ba haka ba da za mu da zan fitar muku da auzan nashi ka san kun karanta fa'ala fa'ila fa'ula ko ko ba haka ba to yanzu anan bari dan tambaye ku mu koma baya in an ce haro jama in an ce ka auna shi za ka yi ka auna shi saboda in mun je gaba in kun iya tun daga yanzu ba zai wahala ku ba in Allah ya nan ce ka auna shi yanda da qaruba fa'ula ko la'iba fa'ila da khajila duka daraba fa'ala to haro jama shi kuma fa kaji wani ya buga mana fa af'ala wai kaji go kaji wani ya buga mana wai af'ala har jama ala wazni menene fa'ala to kaji mazaje yan dukan karfi himala sai waye kuma eh oh na olu amma diga yawa to abinda ake yi in an zo auna ruba'i bari a koya muku saboda mun je gaba za ku je da bisa sani yanda ake yi in an zo auna ruba'i babu tabashir da na dan muku misalin sa wato babin fa'alan ne kuna ji babin fa'alan shi din ne ake mai ƙari sai ƙara mai lamu a ƙarshensa can an gane bayanin duk wani ruba'i haka ke mai ƙari kawai zaka masa na lami a ƙarshe can fa'ala sai ka ƙara wani lamun sai lamun su zama na biyu an gane kuwa sai mun je canjin za ku gani sai ya sai a ɗaure ainun din nan ainun din nan sai zama fa'lala ai fa'lala har jama fa'lala an gane bayani to haka ake masa sai mun je ne za ku gani fa'lala babin fa'lala ne da haraja fa'lala ba'fara fa'lala ala wazni fa'lala in ma ya caccanja duk dai za ku ji kar in ruda mu je kawai karatun da muke yi in mun je can din na dan fara haska muku yadda ake hada abu amma in ya in ya zurfi tun daga yanzu aka ce misali har ihran jama sai an gaya muku yadda ake yin da sauransu so sai mu bar kuma karatun da muke yi a koma wani abu daban ba ku kama nan ba ba ku kama can ba amma dai mu je wannan din tukunna har jama' ya tara har jamar ra'in ibila makiyayi ya tara raƙumma to kaga in an ce harjama fili ne menene ruba'i to amma fa mujarradi ba tara mai komai ba ruba'i ne fi'ilun ruba'iyyun mujarrad sannan kuma in an ce ka auna shi sai ka ce ala wazni fa'lala harjama ala wazni fa'lala دحرجت دحرج الولد الكرة منين هيك ينفي يا رو يعني ميرجنا قلو يا تورا قلو تو كاجا يا رم يا ميرجنا قلو كاجا دحرج فعل منين ثلاثي بو ها Oh, ruba'i ne to to to to to mujarrad ko me mujarrad masha Allah tabarakallah sai kuma ba'tara tilmidul awraqa بعثر التلميذ الأوراق ما بعثر يا واقع مو كانت إيرين كلمومي أباكو الحمد لله ما شاء الله تبارك الله بعثر da mu je inda zan kama kuma بعثر التلميذ الأوراق يا رب يا واقع تكدي mene بعثر إن حقيقة ننسى كمان دي أكتشي disarrange disarrange da turanci yaro ya disarranging takardi gashi suna shirye sai sun an yi arranging nasu sai disarranging nasu ko disorder an gane duka yana dauka disorder disarrange disorder ko kuma disorganize duk dai duk ma'anan ba a fara ne disarrange disorder disorganize kowane kalma ka dauka na turanci cikin ukun nan ma'anan ba a fara ne to ba a fara filin fili ne menene rubai ma'ana mai hurufai nawa hudu kuma me mujarrad fili ne rubai mujarrad shikenan kaga ka da inda ne an ce ma ba a fara ka ce filin rubai kawai shikenan ka gama karatu an kure amma yau an ƙara ma na ce muku dama in kun tuna da hankali za a yi ta shi ka karanta ka sai a zo dan ƙara ma kana ta kokolwan tana dan ƙara faɗi a ilimin sarfi har wata rana a da shigar ma kalma ɗaya in ka rika jagolgola ta sai an gudu ita kadai ka ce ita ce kaza ita ce kaza ana nufin kaza in ka ganta kaza kaza kaga yanzu kam zaka yi nawa akalla da ɗaya ne biyu ne kawai zaka yi in in ka gabatin fa'ula suka ce fa'ula ai fi'ili ne sulasi sai aka zo ƙara ma eh fa'ulan nan fi'ili ne sulasi amma in za a tuka shi afwan afwan karuba in za a tuka shi fi'ili ne sulasi amma in za a tuka shi sai ya zama ai babin fa'ula ne ta ce to yau mun yi karatu in gobe an tambaye ka ce ai fa'ula karuba in ka ganshi asalinsa sulasi ne ma'ana fi'ili ne mai hurufai nawa uku sannan kuma menene mujarrabi ne sannan kuma in an ce ka auna shi babin fa'ula ne kaga ka samu uku duka wa'inda muka karanta nan to mun gama da mujarrab ga misalan su ka ruba la'iba khajila jama da haraja ba to ga nan wani misali na daban kuma قرب الولد الولد قرب الوالد الولد قرب الوالد الولد me kenan me ya kace fasara ba haka bane ba haka bane sai sai waye kuma zai jarraba ha da ku nake sai waye mutum ɗaya ne kawai ya yi magana ne shi kuma an ce mai ba haka bane sai kuma wa ha babu Allah rai ban gashi qarraba alwalid alwalada abin da yake nufi uba ya kusanto da ɗansa karuba ne ya kusanto qarraba mai amfanin dawon sa karraban kenan in ɗaya ne eh zaura a karruban sa kawai kenan karraban walidul walada uba ya kusanto da ɗansa kusan shi wa nadainahu min janibi turi laymani wa wa me qarrabnahu najiya Allah ce mun kira annabi Musa alaihi salam annabi manzon a gefen dutse na dama wa qarrabna muka mammatso da shi muka kukkusanto da shi ba muka kusato da shi ba a muka kukkusanto da shi to wannan kalma qarraba sulasi ko eh na to wani ya ce rubai wani ya ce sulasi fada ya kaure yawwa naziru ya ce ruba eh sulasi yusufu ya ce rubai waye ne yake rubai kana ciki to baya ciki ya gudu to waye ne kuma naji kama wani ya ce ruba'i eh dama yusufa ne kawai aina ta ba wani gida baka ce ba kai na to wai ta wata fuska ruba'i ne to wace fus- wace ce fuskar fuskoki nawa ne yake da shi sai ka mana wa bayanin wannan ka mana bayanin wannan tunda har ka gano fiskoki biyu a dukkan su sai ka fit da su
harufan nasu ne na asali kan hukun na
asali yake to
amma akwai na kudu to to ra'un da ai su biyu ne alhamdulillah to shine karatu Mm, shine karatu ni ma bayanin da zan muku kenan da ai kun tuna mun taba wannan karatu mantuwa ne da ku na taba ce muku duk inda kaga shadda yana gwada wannan harafin su nawa ne biyu mun taba wannan karatu ko kun manta duk inda kaga shadda a larabci to na gwada haro- harofan guda biyu ne shi yasa ma in aka zo sunan sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhammad to in ka zo min jayen biyu ne muhammadu in ka zo buga shi a hisabi in ka fitar da da mimi kwaya biyu a sunan mimun ha'un mimun dalun ka buga su- abinda zai fitar maka ba shi ba daidai bane zai fitar maka muhammadu ne yawa saboda haka qarraba fi'li ne sulasi tabbas sulasi ne in ka yi garaje kace ruba'i to ka ka fadi sulasi ne amma fa mazid haka ake kiransa kuma ka samu yanzu nawa za ka iya tuka kalmar nan gida hudu yanzu a karatun da kai na ɗaya sulasi ne na biyu ai gida uku ne sulasi ne eh babin karuba ne ai za ka iya ce masa in asalinsa karuba ne gininsa ga ga yadda yake fa'ula amma kuma gairu mujarrad ma'ana mazid ne shi an yi mai kaji sulasiyun mazidun fili ne sulasi wadda aka yi mai kari aiki ne wadda aka ka ainihin kalmarsa gininta har- horofai uku ne amma an mai kari ya koma horofai hudu karraba an gane karatu mu je gaba masha Allah la'aba as-sabiyu al-qitta me yake nufi kenan la'aba as-sabiyu al-qitta na ban ji ba
ya yi yi wasa da
to akwai karatun da ba ku gane ba anan ai la'aba ba kaman qarraba bane shi la'aba shi abinda yake nunawa ba yi da yawa ba ne yana nuna abun mutum biyu ne suka yi abin fa'ala ne mutum biyu ne wasan duka sun yi shi ma kyanwan yana dan kokarinsa a wuri wasan ba mutum da yayi ba mutum din bane ya ta wasa da shi yana shiru ya juya ta nan eh, yana shiru shi kyanwan ya gi- girgina shi ta nan ya juya shi ya yi wa a'a shi din kansa yana dan tsalle tsalle yana kokarin shi ma sai yayi wasa an gane ba la'aba fa'ala yukhadi'una Allah khada'a an gane la'abal sabiyul qitba yaron yayi wasa da kyanwa yaron yayi wasa da kyanwa to akhjala shuja'u aljabana kaga la'aba fi'li ne me sulati amma ne mazid mazid mu dawo qarraba ne asalinsa qarraba ne qarraba ra'un guda biyu an ƙara ɗaya kenan la'aba fa asalinsa ne la'iba ƙaruba ne wannan ƙarraba la'aba fa daga la'iba ne ta ƙara ne alifi sai ya zama mai la'aba akhjala fa daga mene khajila daga khajila kunya ko ainihinsa mana sulasi ne ko amma ne mazid a ba mujarrad kuma kai kuma gashi kana kallo an mai tsari akhjala kuma kana ce mujarrad in wata jangano ne ma daga umma ya ki a cikin sallar da أفجل الشجاع الجبانة ميكنا أكتب أخجل الشجاع الجبانة مي فسرسة da ku nake ne eh sadauki ko jami ya kunyata rago الشجاعة جارمتا الشجاع جارمي أخجل الشجاع الجبانة جارمي ناكا يا كنية ترغو dama duk inda jarumi da rago kan suka haɗu ai dole rago zai ji kunya shi dama kan yi kan yi in kokuwa za a yi ma kan a shi fara kokuwar ma dai gaba daya a tsorace ke da an cankwale wannan dama shi baya da wayawi da an ya ga an kara kawai sai ga tsawon wancan suna suna haka haka kawai a sama sai pa a feda shi da kafa shi kenan kawai a jala shuja'ul jabana waye ne ragon anan aji waye ne jarumi ya kamata a buga misali ne ha waye ne rago waye ne waye ne ashuja'u anan waye ne aljaban ya kamata samu ai ha to kai ne aljaban umaru oh to ah oh oh to to to to na'am to kun gane wannan ko bangaren fili ne sulasi amma me mazid to mu dawo ɗayan ɓangare ihran jamal ibilu ihran jamal ibilu me kenan ha na na ya tara kuma na sai kuma wa fassarar nake nema dai har yau
ya tattara ramuwa to ga ga malam umar yace ya tattara raƙuma aha sai kuma wa taimake ni dai fassaran dai har yau dai ta larabci sai hakira kaga yau wannan karatun ba luga bane shi ba na abu bane shi ba babu ma kwata kwata ba na abu ba ba luga ba sarfu sunansa in babu tasrifi ba yanda ka iya da irin wa'annan kalmomi sai ka zo kana koyar da mutane sai kuma kana kaulaya su kai baka san ya ainihin hakikan yanda ake fassara kalmar ba saboda babu tasrifi tare da kai in an juya ta kaza ga yadda fassara da yan juya ta kaza ga yadda to kaga ihran jamal ibn kaji kowa da abin da ya faɗa sun saba kuma ko ɗaya bai canka ba
kuma sun taru yawwa to yanzu ne na ji sun taru da kansu ba wani wanda ya tara su wannan ya zo kawai wuri sai wancan ma ya zo wancan ma ya zo wancan dukkan sai suka zo suka taru da kansu ba wanda ya tara su ihran jamal ibnu shine haru jamal ibnu ya tara raguma ya tara kuma waye ne dai ya tara amma ihran jama sun taru da kansu an gane bayani to wannan fi'ili ne mai to shi kuma ihran jama na'am eh fi'ili ne mai kawai ban ce maka ya yake ba fi'ili wani fi'ili ne kawai ba na son son aji ka tsaya a tambayar da na ma kawai ruba'i to daga yaya yaya ya zama ruba'i to ga wani ya ce kumasi sunan wani ga kasa kumasi babban birnin tarayyar ghana ko kumasi ko dai ba ghana bane kamar ah ghana ne hmm. akara ne babban birnin kam amma kumasi shi ma dai to kaji wani ya ce kumasi ne ko kuma can kun ce rubai ne da sabkiri kenan Allah ne da o to wanne ne hakikani a takaice fi'ili ne rubai daga haro jamani sai aka kara alifi da nuni shikenan in ka cire alifi da nunin nan kana zare su zai koma asalin kalmarsa haro jama in ka sa su sai ya zama ihran jama yanzu inda za ka ɗauko dictionary na larabci kaga kalmar ihram jama ka ce kana so ka gano ta za ka yi ta wahala kanka sai kai ta haɗa zuba baka ganta ba amma in ka san daga ina aka tuko ta har jama za ka ganshi shi sai ka gane ainihin dai ma'anan wannan fi'ilin dai taruwa ne to amma baka sanya za ka kutin nashi ba taruwan yaya tarawa aka yi ko da kansa ya taru taruwar to nan ne idan kuma sai da ilimin sarfu shi yasa muka ce a farkon karatun nan ne ilimin sarfu shine mai uwa ga ilimai duk gaba da nahu shine mai uba mutumin da bai da uwa kan menene shege ne bai da uba kai shege ne uwa kuma ba a babu shi ma ai ƙarya ne kawai babu shi kawai in ba uwa yayi babu shi kawai karatu babu inda ba ba saraf shi yasa wallahi wallahi mutum kare garajen garajen cewa bai fassara alkurani bai san sarfu ba ilimin tasbih hatsarin ya fi duk inda kake tsammani don za ka zo ka da wata kalma ka buga ta yadda ka ga dama yadda kake jin kai tun da ka san ma'anan ainihin kila kalmar gashi an juya ta ta koma wani abu daban kai baka sani ba ka fassara da wancan da ka sani ka kaula ya mutane to ihran jamal ibilu ainihin sa daga harjama ne da aka sa alifi a farko aka zo tsakanin ra da jimun aka saka nuni sai ya zama ihran jama al-ibil sai ya zama ya nuna cewa su da kansu suka taru ba wani makiyayin su da ya tara su kila sun ga wani abu ne wanda za a ci a gindin wani bishiya kawai sai ɗaya da ya zo da suka hanga kawai sai suka zo suka taru in ka zo ka ga ai haran jama al-ibil ai da rakuman nan sun taru to in mutane ne ba annasu sai ka ce me ihran jaman nasu ko mutane sun tattaru ihran jaman sayyarat me kenan motocin sun taru ihran jaman nisa'u matekun sun me sun taru sai me ihran jamal ma'azu me eh ihran jamal ma'asu me kenan awakin sun tawo ihran jamal da'an aha tumakin sun tawo ihran jamal baqaw shanayen sun tawo sai ka ta putin kowanne in ka auna shi da wannan shi ne kawai sun taru ne kawai mana da kansu ba wanda ya taru su to sai mai kuma tadahrajatil kuratu tadahrajatil kuratu me kenan a kwallon namiji ne ko mace da larabci ko to da hausa ba da hausa na miji ne ai malam larabawa ne kwallo yake mace a gurin su amma la- eh, hausawa namiji ne eh to tadaharaja tadaharajat al-kuratu kwallon ya mirginu kila an ajiye shi akan tudu ya za a yi ya za a yi ta kawai saboda dadewa ko wani iska ne canza kaɗawa ko ya rage ya ga kawai kullo shi kadai yana jangarowa daga sama kawai yana mirginuwa kaga in ka zo baraka ce ah, ah, abin nan daharajal kura ba a'a ta daharajatil kuratu ta daharajatil kuratu kwallon ya mirginu da kansa to sai kuma me da ba a faratil auraqu to ainihin ta da harajatil kuratu mene ainihin kalma da haraja fili ne ne amma ne mazidi fili ne ruba'i mazidi sai ne kuma tabataratil awraqu aha takaddin sun me sun watsi da kansu da kan mun karanta menene ba'athara tilmizu awraqa to yau kuma ta ba a fara til auraku da kansu takardun sun watse da kansu ila iska ce ta tashi kawai sai kana gefe masu kada ya gaga wai sun wargaje sun disarrange ko sun disorder ko sun dismenene organize diddai wadda ka faɗa ya zauna a turance to ainihin kalmar ta ba a fara ta ba a fara til auraq ta ba a fara menene daga ina ne بعثرة في رينا منين كده رباعي أما مزيد ما شاء الله تبارك الله تو مداو خلاصة أي مهم menene ɗungurungun ɗin abin da muka karanta a yau shine zai gaya mana kulasatu amma za ku gaya sa albahar ko haka ne to kure ne ainihi kulasa ne ba bahas ba akwai wanda na aka sa alkulasa eh ko dukan ku albas ya sa wurin alfi'ilu ala ismaini din nan to kure ne ku gyara kulasa ne wurin don bas a nan abin da ya ɗauki bas shi a wurin sa kamar assignment ne ko gwadawa research to amma kulasa ne nan kure ne aka- kure ɗaɗɗi ne ku sa kulasa sai ku kalfi nan nan Mhm. to kulasa yace alfi'lu ala ismaini bisa jumla abinda muka karanta kawai fi'lu alfi'lu shi aiki ala ismaini ya rabu gida biyu duk inda aiki yake ya rabu gida na biyu yace mujarradin wa mazidin fihi akwai fi'ilin tsiraitacce wanda yake a ainihin sa akwai kuma wa mazidin fihi wanda aka mai ƙari duk karatun da muka yi ne fa yauce yanzu alfi'lul mujarradu an dauki na farkon kenan fi'li mujarradi tsaraitacce huwa ma kana jami'u ahrufihi asliyatan shine wanda dukkan haurufansa na asali ne ba ƙaji shine fi'li ne mujarradi ne shine wanda dukkan haurufansa na asali ne babu ƙaji ba wani harafi wanda ba nashi ba to wannan shi ake kira fi'li mujarradi in ruba'i ne in ma sulasi ne dai to ana kiransa mujarradi in dai hurufansa na asali ne ba wanda aka kara a cikinsa mislu menene yake me baraba hafiza ba'tara dahraja kamar ya buga ba- daraba kaga fili ne ne sulati kuma mujarrad ba a kara komai a cikin sannan hafiza ya haddace ko ya kiyaye shi ma fili ne ne مجرد غير مزيد كان كو فاعترف فيه لينا رباعي غير مزيد كو مجرد كو كان غير مزيد دحرج بعثر يا واقع دحرج فيا غنغرا كو يا مرجنا في لينا رباعي مجرد كو وهو كثماني to shi ma mujarrad din ya rabu gida biyu duk fa mun yi karatun nan yana fata ma ne ka gane abin kwari kwari shi ma mujarrad din ya rabu gida biyu mujarradun sulasi akwai mujarrad amma kuma mai hurufai guda nawa koko sulasi a wurin tafsiri zaka ji malamai suna cewa wannan fi'ili sulasi ne to sulasin kenan mai hurufai uku kenan mislu misalin fi'ili mujarradi sulasi shine jalasa la'iba ya zauna ya yi wasa wa mujarradun ruba'iyun akwai kuma fi'ili mujarradi amma ruba'i mai hurufai hudu na asali mislu kamar misalin harjama kash'ara harjama me harjama eh kash'ara yawwa yau kam da yalan tafke ko za ku yi me kash'ara in ba dai akwai ko da yake akwai wanda nake ganin suna karanta luga sosai a cikin kunna da aka sai su fassara mana kash'ara bismillah akwai yan luga na ga wani suna har littafin da muke tunanin za mu shiga din nan al-burda burda fulmadiyah wanda mun gama su gudu za mu shige ta na ga wasu suna yin ta suna wasu kam har sun yi nisa ma sosai suna su at-takhmis al-wasa'il ko ishiriniya to ku fassara mana me ka shara bismillah me ka shara ya aka ɗauke ne ba ne gaba ko ba ku gane ainihin kalmar daga ina ta fito wani a kitar muku da ita saboda ƙila ku gane ainihin daga ina ne istidaɗin kalmar ba gane ba to kasha'ariratun daga kasha'ariratun ne ainihin inda kalmar ta samu asali ka sha'ariratu eh kana iya rubutawa saboda gaba ka sha'ariratu qafun shinun ainun ra'un yayun ra'un sai ta marbuda ka sha'ariratu ka sha'ariratu to me kenan abba to karkarwa karkarwa dinuki karkarwa shine kashara ya yi karkarwa an zo an tare shi za a daka shi sai aka ga ya fara haka kawai ya fara karkarwa kashara ina ji an rike ko ba za a sake karo da kalmar nan a buɗe ba shi yasa ma na jali na tirje sosai saboda hankali ku duk ya dawo kan kalmar da an faɗi fassarar kawai duk inda ka ji ta ka san ina ne take me fassarar ta kash'ara yayi karkarwa kash'ariratun karkarwar kanta ko abu in yayi yana girgizuwa haka yana ta girgizuwa haka shi ma ana ce mai kash'ara ko jijjiguwa haka jijjiguwa yana jijjiguwa kamar mota in tana diri za ka ga jikin ta yana jijjiguwa ka yana girgizuwa to duk karkarwar da kashara to yace na biyu wal fi'lul mazidu fihi akwai kuma fi'ili wanda aka yi wa kari fi'ili mujarradi akwai kuma fi'ili wanda aka yi wa ne kari huwa wal fi'lul mazidu fihi shi fi'ili wanda aka yi mai kari zai ma ta'rifin sa هو ما تركب من حروف أصلية شيني حرفي شيني فعلي ودا يحو حو دجا حروفا سنة أتلي وزيد وزائدة لكم هو إنسوا إلا فقال يا حو حو da fi'ilai da hurufai na asali sannan kuma da wa'inda aka ƙara an ƙara mai wasu kuma daban an gane ko gane asalin sannan aka surka wasu aka gara ko ta farko ko ta tsakiya ko dai wani abu makamanci wannan mislu misali in qata'a in qata'a ne in qata'a eh in ya yanke ko Say wife now. Hmm? Modi ko Yusufa ya gaya mana in kafa in ya yanke to sai kuma waye. Ye? Ko duk gaba ɗaya kun goyi baya ko? Yau to sai waye ke da ja? sai ya ja mushi babu ko dama malamai sun ce su kutu rizan ina ni tambaya duk aka shiru an yarda kenan ko kana da ja eh me ne jan naga yawa wato ya yanke to dama dama amma na kai kan mala wai in ya yanke wai wai in kada wai wai in ya yanke ya yanke kenan kada ya yanka abu in kada abu da kansa ya yanke kana rike da guga kana janta kana jawo ruwa sai bet ka can tsakiya kawai mungula sai kawai da yanke nya da yanke guga rada da ta fadi kai ka nemi reza ko ka yanka igiya da kansa ya yanke ko to shine in kada inda irin nagan ne malam wanda kake so ka ce in idan ya yanke to shi kuma alifun za a sa mai baki a ƙasa hamza sannan a sa nu'ara ba nuni ba kalman mai zaman kanta da kuma wata kalman kada'a mai zaman kanta in kada'a sai ya rihu idan ya yanke to zai sani misali amma in kaga wannan wanda bai da baki hamza wanda bai da baki alifi kawai tsaraitacce daga hamza aka sa nunin kuma to ya matso mu kenan to ba ma fi ayi ta in kada ya yanke ihran jama ihran jama eh me shi kuma eh na ihran jama sun su su su suwa eh ya taru kawai wani wani sun taru ihran jamu aka ce ne sai aka ce sun taru haka malam ihran jama ya taru kawai me abun ko ma me sai Allah dai kawai ihran jama ya taru ai da an ce mu ne ko ma ihran jama su biyu sun taru ihran jamu su da yawa sun taru ihran jama ya taru waye ko ruwa ne ko menene sai Allah ya dai taru kawai to sai ne wani misali aka ma to in kada daga me ne kalma daga kada ne kada fili ne ne sulasi ta kara mai hurufai nawa biyu sai zama me in kada shikenan daga kada ne sulati ne ga kara mai hurufai biyu ya zama in qaba ihran jama fa eh daga me ne haro jama fihi ne ne rubai aka kara mar ne alifi da nuni sai zama me ihran jama daga rubai ne mafi wa huwa aidan ismani shi din ma kansa shi fi'ili mazidin ya rabu gida nawa biyu mazidin sulasiyun akwai mazidi amma mai hurufai asali uku ne aka ƙara mai mislu misali ta'azzama da kuma ahsana ta'azzama me ta'azzama ya girmama ko me asalin kalma ta'azzama me asalin kalma eh me amfanin karatun mutum in dai haka ne zaka ce kaga biyu duka sun rushe kasa warwa azuma dalla me kuma azama kuma me azama kuma kun manta babin fa'ula ne azuma so ba kwa maimaitawa dubu ba mai son ya zama malami cikin ku babu dukkan ku kawai a hawan saida ne kuke wa mu karatu ba za ka koma gida ka maimaita shi dubu ba ba za ka zama malami ba haka wani mutum ya faɗa wani bawan Allah kana so ka zama malami da gaske wanda duk abin da ka karanta ya zauna har abada duk inda ake magana kai dan gida ne a wurin sai ka maimaita dubu duk darasi to insha Allah sai ka kaka a gari da jaha da ƙasa da duniya gaba daya a ka karanta abu ka je ka ajiye littafi ya zama abokin gabanka in ka ga ka daga shi da sai sati ranar da za a yi darasi ka ce za ka zama wani abu me za ka zama banda hayaniya duk lokacin da aka yi karatun da aka kawo labarin karatun da ka wuce shi ke nan kai bako ne ba ka san shi ba kawai karanta kai ka kulle littafin ka tafi kawai ka sake dawowa da aka zo aka biyan bashin da dan kawai haka za ka sake lafta wani akai cikin ku duk bai son ya zama malami to ya rika maimaitawa dubu sai ka sai ka sa himma ma wurin makanikancin ka kaje to in lokacin da babu ciniki daucar binka hannu in kana da irin mai na zamanin nan kama shi kenan kai ta maimaitawa kawai kana dannewa kana dannawa sai ka maimaita ka maimaita dubu kan sati ya zagoro kowane karan to Allah ya yarda wannan karatun kan har a alkiyama idan ka ganshi zaka zaka yi bayanin sa ba ka ka tsoron kowa ba lalle sana a duniya gidan duniya wannan kuna sakaci gaskiya mun karanta abu wai wai wai ka zo ka je min azama wai azama wannan azama wannan azama ba din azuma din fa'ula ko ba mu karanta bane ka baya eh darasi na nawa ne muka karanta shi ku budo ku duba darasi na nawa muka karanta azuma ko mu karanta ba eh ba mu karanta ba eh ba ka karanta ba barinsa ɗaya ne da hasuna karuba hasuna azuma eh an ba ku ma'auni sai ku azuma ne mu je sai ne kuma to a hasana a hasana ta'azzama daga azuma ne sai ya zama ne ta'azzama aka ƙara ne ainihinsa sulasi ne sai aka ƙara ne ta'un a farko ya zama ta'azzama sai ya zama sulasi amma ne mazid aka ƙara marhurufai nawa kenan biyu dai kai to bai amfani shaddan kai na kuna kuna so ku karar min da ruwan kaina mun wuce babi ga mana ya zama tarihi mana to sai kuma a hasana a hasana ya kyautata ko to mere aslin karman eh ban ji ba can baya me kuka ce wai oho na ɗauka hasana ne yake ma kawancin ɗin azama hasuna daga hasuna ne sulasi to sai aka aka mai ƙari ya zama mai ahsana sai ya zama mai sulasi amma eh mazid shi kenan sai ne wa mazidun ruba'iyun akwai kuma mazidi wadda aka yi ƙari amma ruba'i mai rufai hudu mislu me eh ban ji ba ko me yasa oho ijiran sama sai ne ta ƙara me asalin kalmar ijiran sama ɗin nan eh to daga jaro sama ne jaro sama mai wayo ya daɗe da rubutawa ai saboda kan aje a haɗu da ba sai an faɗa haka ga kana sake ma mana tambaya ka in ka rubuta abu ai ya fi ƙarfin karantawa kadai ko ba gane ba kaɗan sa kuma matsalan babu da wayo bari a koya ma haka ake yi malam kuna yin abu kamar nauro ina gudun ne ka gani ka gani wai zai zai cika littafi nan haka ake yi ka sa misali in akwai inda kai irin wannan kamar wani alama in wan ka sa nan nan ka sa tu in kuma baka sa ko ina ba ka sa nan wan kawai haka kaga ga sai ka dawo nan sai ka fara lissafi kaga wan anan shafi anan shafin kenan sai ka sa masa haka ko kuma ka sako shi ta nan kai tunda arabiya ne in ka sa wan haka ka kewaye ka sa baka sai ka sa haka jar sama kaga in ka zo wani ma ka gano sai ka sa tu misali in za ka ƙara wani abu ma sai ka sa tu a nan ƙasa sai ka rubuta mai kaza in ka je kansa wannan abu asalin sa oke daga jar sama ne sai ka gane ka ka zo kana cika rubutun kuma da da rubutu kaga ba ba basiran ya zama na baban mulka kenan shi ne amfanin hashiya inda muka karanta a abin nan mai sunansa a ta'alim ko an ce mutum in zai rubutu ya rika barin hashiya to an bar ma shi saboda irin wani abubuwan ne da za su taso ka dauka bai da amfani ne wannan gefe gefen da aka bai irin wannan abun ne in kana so ka sa wani abu rika wannan an gane bayan to sai ne daga jar sama ne sai ta fara me ainihin kalma eh qara to kaga sai ya zama taka hakara ya zama ne ruba'i amma ne mazid ijran sama ainihin sa jar sama ko aka tsara ayyuki da nuni sai ya zama ijran sama shikenan karatu ya kare سبحانك اللهم وبحمدك فتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك العالمين مين مين اجر سما اجرا سما هدوة أبو يحار هدو هنغاني شو وانا هلا تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك العالمين نستغفرك ونتوب إليك